ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته زام تلما ذكرتي إن شاء الله تعالى أتكي ونمتابنا من البركة لكتاب مذكرة في العقيدة لا الدكتور صالح ابن سعد السحيلي حفظه الله wannan shine darasin mu na ashirin a cikin littafin wancan sati da ya gabata yan uwa muna cikin fasali na shida ma ja a fi ruka wa tama'i abin da ya zo na nasoshi na alƙur'ani da hadisai na annabi sira da aminci tsara tabbata a gare shi ingantattu game da sha'anin arruka shi ne tofi ko tawaida wata ma'in da kuma abin da ya shafi layu wanda mun dan shiga cikin babin mun fara ba karatu a kansu kuma lokaci ya tsaya a lokaci ya muka tsaya mun tsaya ne a daidai gabar da malin ya kawo mana hadisi da yake cewa la ruqyata illa min ainin aw huma babu rukiya sai saboda sababin kambun bata ko kuma dafi na maciji ko na kunama wanda mun yi bayani a kansu wancan karan insha Allah ta'ala babban mu ci gaba kamar yadda na alƙarwata mana wancan sati insha Allah ta'ala za mu ambaci ko za mu karanto wasu daga cikin kofi da na ce ake iya gane masu sihiri ko bokaye da su domin mu guje su ba yan uwa dalilin da yasa na ga kamata makarantu waɗannan alamomi da ake gane a bokaye ko masu sihiri da shi alamu ne guda a dalilai ne guda uku na farko dai saboda karatu ya biyu ta wajen mana karatu ne a babin da ya shafi arruka wa sama'i wanda kai tsaye yana da alaka da a shi babin da muke karanta abu na biyu kuma Allah subhanahu wata'ala ya kaddara wa jikin ɗan adam cewa zai iya haɗuwa da cututtuka kala kala daga cikin cututtuka kuma galibi za ku ga akwai cututtukan da duk yadda mutum zai zo don likita likita zai tabbatar masa da cewa ba cuta ce ta asibiti ba a nemi magani na gida ko abin da ya kama da wanda hakan yakan sa mutum ya bazama wajen neman waraka ko lafiya ta hanyoyi na bambanta juna wanda hakan wani lokaci kan kai shi ya fada wajen boka to tunda dole ne mutum idan kai cuta ba ta suke ka ba akwai dan uwanka akwai danka akwai mahaifi akwai mabambanta mutane wanda kake da alaka ta kusa da su wanda dole ka iya nema musu magani dole ne ka duba ka ga idan ka tashi zuwa irin waɗannan gurare wajen wa za ka ji abu na uku dalilin da yasa ya kamata mu abin nan shine saboda zuwa wajen nasu hadari ne babba akan imanin ka annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi ya faɗa a cikin hadisi ingantacce cewa man ata arrafan aw kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi ce wanda duk ya je wajen boka ko dan bodi ko duk wani wanda yake amsa sunan masu irin wancan aiki annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi ce ji wajen sa kuma ya gaskata tashi akan abin da ya gaya masa ya ce yi kaza ya ji yi to wannan mutum hakika ya kafarcewa abin da aka saka da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaga duk mutumin da aka ce ya kafarcewa abin da aka saka da annabi Muhammad kira da aminci tsara tabbata a gare shi wannan yana cikin hadari babba yana cikin hadari babba kwarai da gaske to shi sa ya kamata alal akalla duk mutumin da zaka dubin sa neman magani ka san waye shi me kuma yake alaka da shi da me yake haka domin alal akalla kai abin ka ala basirati daga cikin waɗannan alamu da zama ambata insha Allah ta'ala alama ta farko wanda zaka iya gane mutum boka ne idan ka je wajensa wannan magana zan turo mata ne zan turo mana ita ne gaba ɗaya a cikin littafin da na zo da shi gashi amina mai suna kai fatan juni da sifri wal hasad suna su kuma kai fatan juni da sifri wal hasad ya za ka iya tsira ka kubutar da kanka daga sihiri da kuma kambun baka sannan wahid abdulsalam bali ya kawo shi a cikin littafinsa na sarim al-battar wasu daga cikin malamai sun ambace shi kuma galibi sun turo shi a cikin littafin al-fatfar rabbani alama ta farko yan uwa alamomin suna da yawa zan faɗi wasu ne kawai daga ciki ba gaba ɗaya ba domin lokaci malai ce yas'alul mariba an ismihi wa ismi ummihi don mutumin da ka ji wajensa ka ji ya tambaye ka sunanka da kuma sunan mahaifiyarka da wannan kai tsaye ba kai sun ke boka ne ba mai magani da alkur'ani ne a ƙa'ida shi ne mutum ana jingina shi ne zuwa gawa mahaifinsa allah maɗaukar sarki ce udu'uhum li aba'ihim huwa aqsatu inda allah idan mutumin da kaje ka ya ce maka ya sunanka ya sunan mahaifiyarka to wannan kai tsaye ka sami alamun tambaya ba malami bane ne magani da alkur'ani boka ne saboda neman sanin mahaifi yana allaki yana da alaka da wasu abubuwa da suke bi wajen gano wasu abubuwa na gaibi a ilimin su na bokanci yana da alaka da su kai ba za a tambayi mahaifinka ba ba za a tambayi mahaifinka ba sukan rarraba abubuwa ne ba dai mahallin magana ba ne ba sai an faɗaɗa bayani a kan shi amma dai alal kalla duk mutumin da ya tambaye ka sunanka da sunan mahaifinka to wannan na ɗaya daga cikin alamun boko abu na biyu bale ce akubu afara min afari limarib faubun au kalansuwatun au mundinin au fanila duk mutumin da ka ji ya ce maka ka je ka kawo wani afar wani abu daga cikin abubuwan da shi wanda ake so a yi wa asirin ko mara lafiya yake amfani da shi to shi ma wannan boka ne misali ya ce maka je ka kawo shi ne malaka mana misali faubun ka je ka kawo mana rigarsa da yake sawa aukalan suwa ko hulansa wanda na buga mana misali wancan sata au min ji ko hankicinsa ko dan kwalinta ko warin takalmi ko kaza dinta ya ce maka je ka kawo wani abu da yake taɓa jikin mutum kai tsaye to wannan shi ma akwai alamun bukanci a tattare da shi da kaga irin wannan kamata ya ka guje shi kada ka ƙara sauraron abin da zai gaya maka abu na uku ahyanan yaqlubu haywanan بصفات معينة ليذبحه ولا يذكر اسم الله عليه malaci wani lokaci zai bukaci ka je ka kawo wata dabba da wata siffa ayyananniya cewa ka je ka kawo bakin zakara ko bakin dan bunsuru ya gaya maka wata dabba da kuma wata siffa da ya ayyana ba zai ce maka je ka kawo kowace irin dabba ba sai ya ayyana maka wata siffa daga cikin siffofin da su shedanin aljanansu suka siffanta masa wanda da ita suke su malai ce ruba ma la tsaka bi dalhi a makin al'alam min al-maridi aw yarmi bihi fi fi makanin khabir wani lokaci idan aka yanka wannan dabbar za a tara jinin ta ne sai a je a shashafa jinin a gurin da yake yake wa mara lafiyar ciwo ko wani inda abin ya same shi za a je a shafa jinin a wajen ko ai amfani da jinin to su hanyoyi daga cikin hanyoyin da shi ɗanin aljanin suka siffanta a wani lokaci kuma shi ɗanin aljanin zai ce ga inda yake so a je a da dabba idan an yanka ko da ka samu wani ko a je a yi rami a waje kaza abin ne za ku ga an yanka ta an yi bismillah an yi komai amma kuma ba za a ci ba sai a je a samu wani rami sai abin ne ta aljanin ya ce a je abin ne ta aure su za su yi amfani da ita ko wata tsohuwar dubiya ko wata bola ko abin da ya kamata to wannan shi na duk alamu ne na a bokanci duk mutumin da ya ce maka zai kawo wata dabba da wata siffa ta musamman to wannan kai tsakan uwa ka guji shi wannan ba ɗaya daga cikin addinin musulunci abu na gaba shine tilawatul azaim wa talasim ghairu ghairu mafhuma shine kaji mutum na karanta wasu qalasi wasu surkulli waɗanda ba ka iya fahimta su ba alqur'ani ba su ba hadisi ba su ba addu'o'in da ka sani ba su ba larabci ba su ba turanci ba su ba hausa ba ka ji mutum yana faɗa wasu abubuwa wani ya faka ya ilu ya ne ya da sauransu ana ambata wasu abubuwa wanda kai baka san ma'anar su da sauransu da wannan kai tsaye alamu ne na boka wani lokacin yan uwan mu lura da kyau za ku ga wasu qur'ani ya su karanta ya su karanta wasu ayoyi na alqur'ani sai su shiru kuma sai su faɗi irin waɗancan abubuwa ina fatan fahimta alqur'ani za su karanta kana ji ana karanta suratu yasin sai kuma a shiru suka ji an soko wasu abubuwan to waɗannan abubuwan da aka soko su ne balatin ɗin su ne surkullin a nan shirka take shigowa a nan ake bautar da kai aljini a nan ake tura bukata zuwa ga shaɗanin aljini don ya biya wacce bukata da ake bukata duk mutumin daga yana wasu mamman da baki ko yana wani karanta wasu abubuwan da kai baka fahimce su ba to wannan kai tsaye ka guje su ɗan uwa boka ne ba kamin Allah ba abu na gaba إعطاء المريض حجابا يحتوي على مربعات بداخلها حروف أو أرقام إيه أباك ولتقلي هو وتفاتا wanda yake kamar da shakalin abin da mai kusurwa hudu wanda yake da shakalin kusurwa hudu wanda an rubuta wasu abubuwa ce galibi yawa za ku irin abubuwan da ake rubutawa a cikin takarda ko a cikin kyalle ko wani abin da ya kamata sai ku ga an yi wani katon hatimi da sauransu an yi kewaye kewaye da sauransu wani lokaci za ku ga an mutu wasu ayoyi na alƙur'ani a ciki ta kuma sai ku ga abin ya fata ya yi sai a rubuta wata aya da cikin alƙur'ani sai a rubuta ya dandama ya yi haka haka za ka rinka gani to ita wannan aya alƙur'ani magana Allah ce amma wani ya dandama ya yi fa sunan shaɗani sunan wani shaɗani aljanna da ke yanzu yana wani tsakanin a gani mutum zai bautar da kansa a gani wani littafi da da yake yawo a garin nan suna dubi wanda da ya rayu a shekarun baya zai iya sanin sa wani littafi da ke na bardin ya sani ko mene za ga aku duk aku irin wani abubuwa sai a ɗauko aya sai a ce wani aya tana magani kaza ga yadda za ta amfani da ita ka rubuta hatimi da ita ga wallahi duk bokanci da bai tsafi a ciki ba shi da alaka da addinin musulunci duk mutum da gaje ba ka irin wannan abubuwan to ka guje shi ba malamin Allah bane abu na bakwai ya amuru al-mariba bi an ya'tadila an-nasa fatratan mu'ayyana shi wannan mutumin da aka gina sai wani lokacin zai umarci wanda ya je wajen sa da cewa ya kaurace wa mutane wani lokaci a yanan ne da ba shi kwana biyu ko kwana uku cewa ka samu wani daki ka zauna a ciki ba kai ba fito fi ghurfatin لا تدخلها الشمس أو أن أكي بغابات شبا ويسميها العامة الحجبة لما كنت تسأل أما تقرأ وأن أكي الحجبة معنى za a baka wani wurdi a cikin za ka wurdin kwana uku amma ba ka da kuma sai ka gama wurdin duk ba duk ba idan ne ake ake zuwa ba mata saman mata saman mutum da zai hau kuɗi a ce za a ba mutum maganin kuɗi zai yi kuɗi sai ka ji ka samu turare iri kaza wallahi kuwa duk wanda duk wanda ya tabbata da sai daga ka samu irin turare iri kaza ka je ka samu kaza sai an haɗa maka abubuwa gaba ɗaya sai ka samu wani rairayi ka sa a gaban ka ka rubuta kaza a kansa wallahi wani abu da nake gaya muku duk haka yake haka ake wanda ya sanya sai idan ka rubuta sai ka zauna ka fuskanci al'ibla a ba ka sannan sai ka karanta kaza a gaya maka wani abu karanta karantawa har ka karanta wani lokaci a ce ka fara shi da farkon dare zuwa ƙarshen dare ba ta kuma inda za ka je ka ba kowa wani lokacin ma filin Allah fetal za a ce ka je ka wannan abu filin Allah fetal idan zuciya ka ba da kafiya ba ce da sauransu irin ka ɗana alzotin damar shaɗancin kake kuma sai sun mafi shaɗancin da sun jirgin ta gaban ka sun ma wani ɗan abu ka gan ko sun buɗe ma ido da sauransu kuma sai sun yi haukaci kuma ba mutane sun haukaci a kan irin wannan abu kuma je nemi kuɗi ba zai tashi je kasuwa ko ya tashi je nemi kuɗi ba wai sai ya tafi wai wurin zai je nemi kuɗi don wajen za ka aljanu shi ba ka ƙarshe kuma sai ga mutum ya ja shi ya sa kansa a cikin irin wannan abu Allah madaukakin sarki ya samu dace قال يتي أحيانا يطلب من المريض ألا يمس ماء لمدة معينة غالبا تكون أربعين يوما وهذه العلامة تدل على أن الجني الذي يخدم هذا الساحر نصراني والله قلت شيء متى من أدب جنسة جيب أتمر لا تين بسوا ما جنن جزاء باك إذا كشافة أجتنك ko kasha to sharaɗinsa shine kada ka taɓa ruwa tsawon sati guda kada ka taɓa ruwa tsawon kwana uku kada ka taɓa ruwa tsawon kwana kaza to kaga idan mutum bai taɓa ruwa ba ina alula ina alula ba ta lafiya to malai yace wannan galibi in ka ga irin wannan yana nuni akan cewa shi aljanin da yake wa boka hidima kirista galibi aljirin da ke musa hidima a irin wannan yanayin kirista ne ma'ana yana so ya hana mutum bauta wa Allah madaukakin sarki ta abin da ya shafi sallah to dan mutumin da ka je ka je ya baka wani magani sai baka taɓa ruwa a kwana uku idan aka shafa shi ba a taɓa ruwa idan aka yi kaza ba a taɓa ruwa da sauransu a ba mutum wani shafi ce kai kwalkwal ka shafa a kanka idan ka shafa shi wannan shafa ba a taɓa ruwa tun safa ba ka wanke da kuma sai dare ba sallah azhar ba al'asar ba magarba ba isha sai ka gama sai ka wanke kuma sai ka jero magarba da isha da azhar gaba daya saboda mu saboda ka shafa shafi a kanka me amfanin shafa sallallahu alaihi wa sallam wannan shi ma ɗaya daga cikin alamun da ke nuna cewa duk wanda ya baka irin wannan to kan san cewa wannan boka ne ba malamin Allah ba yuqi lil marid ashiya'an yadfanuha fil yadfanuha fil ard galibi sukan bawa idan ka zo da za su baka wasu abubuwa ko ice ko wata laya ko dai wani abu ko kwalba ko wani abu a ce aje ka a ce ka je ka samu kusurwa kaza ta daki ko ta gida ka binne a baka abu a ce ka je ka binne dan uwa duk wanda ya baka abinci ka je ka binne wannan kada ka yadda da shi shi ma alamu ne na bokanci alamu ne na bokanci a cikin je ka samu karkashin gadon wanda kake wasiri ko wanda kake so ka wasiri karkashin gadon ta tsakiyar gadon ka haƙa rami ka binne in kuma zai irin wannan abu kuma sai haƙa sai ya binne shi kan kuma a ce aje ka samu a samu kusurwa guda hudu abin ne a can abin ne a can abin ne a can abin ne a can daga cikin abubuwan da ake binne wa akan binne wani lokaci dabbobi wallahi akan binne su daren akan binne su daren akwai wanda yake ba da labari cewa wani aiki da suke wallahi wannan da kansu yake ba da labari wani aiki da suke yi jaki aka rinka binne wa daren da kansu yake ba da labari wallahi jakuna daren su jaki da daren su za a je a karame a killace a binne saboda ne na so ya samu duniya to galibi irin wannan akan yi abu ne don a cutar in dai kaga an bada abu don a ji abin ne to akan yi ne don a cutar da wani wani idan wanda aka wa asirin ya zo ya tsallake shi kenan abin ya samu shi hanyar ka ce inda kake tuwa da ka zo ka tsallaka idan sun je kake so a maka haukatarwa kana haukatawa shi kenan kana tsallakawa shi kenan mutum ya hauka wani lokaci kana tsallakawa idan mace ce take so ta mallake mijinta shi kenan sai mutum ya ji yanayin sa ya canza abubuwa ne dai ga sanan da yawa ana yi saboda ka dan mutum bai baka abinci ka je ka binne shi nan ma wannan ka guje shi dan uwa yuqilul marid awraqan yahriquha wa yatabakharu biha wani lokaci akan ba mara lafiya ko wanda ya rigan irin waɗannan mutane wasu takardu ko wasu abubuwa a ce mutum ya je kona ya yi turare da su ya yi turare da su kuma wannan galibi alamu ne irin na boka ba ka wasu abubuwa a ce ka je ka kona abu kaza ka yi turare da su ka yi kaza da su ka turare aiki ka yi kaza da sauran su wannan yana ɗaya da su alamu bala ce ahyanan yukhbiru sahiru المريض باسمه واسم بلده ومشكلته التي جاء من اجلها wani lokaci idan mutum ya gawarta da irin wancan aiki na bokanci da kaje ma zai baka labarin sunanka da sunan garinku da kuma dalilin da yasa ka zo da shi duk suna yi wanda shekaran azumi suke sanar da shi kama karar idan ya kasance mutum bukan ne na gaske kuma dan damfara ne to ne bi agent ɗinsa ne sanar da shi kafin kazi tunda suna da agent agent wani ne zai je jigo ka sai ka je wajen malami ka ga wallahi aikin sa kamar yankan wuka idan ka je kafin ka je shi wani wani boka din ya wannan boka ne suna raba yana da fatan cikin abin da za ka lafi sai zai gaya masa wani dan wani jikan wani na gari ka zaga sana'a su zai ta zo sai ci na ji ake ne wani kwarai da gaske alaga fata mana sana'a ka ba kaza bace sai mutum kuma ya buga bane ba a waje kaza kace ba to shi kenan kuma an riga an gama da mutum sai mutum ya ji wannan mukan ya zama to kamar Allah duk abin da ya ga masa daidai wasu kuma da gaske ne suna amfani da shekaru aljam da suke gaya mu kaje mutum ya ce maka ba wani ne daga gari kaza da sauransu shi kenan duk wanda ka ji da ka ji ya fara gaya maka kai waye da sauransu wallahi ba ba ma ba mutum kirki bane boka ne ka guje shi wale ce waba'ul yadi ala jasadil mar'ati صدر آه، صدرها أو بطنها وأحيانا فرجها معللا ذلك أن الجنية تحت يدي duk mutumin da ka zo zansa neman magani musamman idan mace ce yake ƙoƙarin taɓa jikinta shi zai taɓa jikin ƙirjinta malam ce ko cikinta wani lokacin ma gabanta zai ce zai taɓa da niyyar cewa wai a aljanin yana hannunsa ma'ana da hannunsa da aljanin suna tare za sai an sai ya taɓa jikinta sannan zaɓa magani sai ya taɓa jikin zaɓa magani wallahi wato lalata burukan da suke ta iska akwai bokan da zai ce wai rubutu za a yi idan aka tashi rubutun a gaban su zai yi rubutun kuma za a wanke ne a cikin gaban wallahi shi sai za ku ga duk irin waɗannan masu irin waɗannan aiki boka ne da sauran zaku ga fasikai manya manyan fasikai manya manyan fasikai ne suna nan gaba kuna za ku iya tuna labarin wani lokaci can da ya wuce a baya a rediyo aka faɗa irin waɗannan bokayen wata mata ya jirgin irin wannan aikin da zai mata da azumi ya ki lalata da kowa ya sanar labarin da azumi da azumi ya ki lalata da matan wani matan wani ta je neman magani shi ne abin da na gama ne a wancan sakin dole ne sai mutum ya rinka lura da abubuwa ya rinka bibiyar in ba ka ba kana nan kana ta zuwa masallaci kana alu sunna da sauransu ana ta ale maka sake da babu ba ta tattara zuwa boka duk bokan da masu da za ta gobe su wallahi babu aminci a tattara nawa ne masu irin wannan harkar ƙananan yara ƙananan yara suka lalata ƙananan yara saboda ta duk irin waɗannan mutane ƙa'idar addinin musulunci ba a barin su a cikin mutane su zauna duk wanda aka fahimci tabbas boka ne haka kawai mutane mata matan mutane su yake rika taruwa a wajen su daga mata su yi suna layi shi ba ƙur'ani ke koya musu shi ba ahalari ba shi ba ishmawi ba ba wani abu ke koya musu addini amma kan anji anji layi to me ake me yake ba kuma ka san akwai wannan irin waɗannan ƙaƙida dole ne a addinin musulunci su kin hukuma wallahi ta tashi tafi ko dai su daina ko da ba ba hukuma ta addinin musulunci mutanen unguwa dole ne su zanga zanga a cikin wannan abu dole ne a cikin wannan aka san wannan harkar su dole ne a sake dole amma sai yawa ga mutane a cikin unguwa ba su ne suna tara matan mutane saboda Allah duk ana gani ana gani matan mutane suna ta zuwa saboda to wallahi zaman irin waɗannan a cikin mutane kamar da muke faɗa bala'i ne dole ne sai an tashi an yanke dole ne saboda ka duk mutumin da ya fahimci wasu daga cikin waɗannan alamomin da na ambata ya tabbata ga mutumin da yake zuwa neman magani ko da yanzu ya dace yadda na wannan ba ne magani ba ne sunan shi buka shi ne sunansa kawai kada ka ƙara cewa malam kama sai Allah ya kama boka sunan shi ko da ka sai ka dakata da neman magani a wajen sai ka samu wanda yake malamin Allah ka rinka ka rinka wajen Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace wannan kaɗan daga cikin sifofin da kamar yadda na faɗa domin duk mutumin da zai je neman magani Allah ya je ala basirati za mu ci gaba da karatu a cikin littafin insha Allah ta'ala malai cewa la'ainu hiyal إصابة بمرض نتيجة لنظرة من شخص لم يذكر الله تعالى لم يذكر الله تعالى تبارك وتعالى حينما يعجبه أمر من الأمور ولم يقل ما شاء الله قال شي كم بمبكى شيني هي هي الإصابة بمرض شيني متي يتامد وتتوتا كورش اللافية نتيجة لنظرة من شخص wanda abin da ya sa ya kama da wannan cutar shine kallo da wani mutum na daban ya masa lam yadkurullah ta'ala tabaraka wa ta'ala hina ma yujibu amru yayin da shi ya kalle shi din wani abu ne ya burge shi a jikinsa kuma bai ambaci sunan Allah lokacin da zai kalle shi ba har ya yaba wannan abu ba la ce walam yaqul ma sha Allah kuma bai ce ma sha Allah ba wa hiya haqqun shi wannan kan bambakan tabbas ne hakika ne akwai shi wa ta'firu kuma yana da tasiri wa ta'firuha thabitun tasirin sa kuma tabbatacce ne bin nususi sahiha a karkashin nasoshi ingantattu na alqur'ani da hadisi Allah kira da amince tsara tabbata a gare shi kamar da mun kawo wasu daga cikin satin da ya gabata minha daga cikin qauluhu sallallahu alaihi wa sallam shine faɗin annabi kira da amince tsara tabbata a gare shi ne ce al-ainu haqqun shi kambun bata ko kambun ido gaskiya ne tabbas ne hakika ne mutum satin ne mana bayani game da kambun bata da kuma a tasirinsa tabbas duk mutumin da yake da shi idan har ya kalli abu ko ya yi magana a kan abu da wannan mummunan manufar ko da kyakkyawan manufa abin zai iya tasiri akan abin da ya magana a kan shi haka yake kuma ban a tsari da shi yan uwa abinda mutum zai tsare kansa daga kan maka ko da mutum yana da shi zai tasiri a kanka ba ko da ya ganka shine azkar idan mutum ya azkar ɗin safe yayi na yamma shiga ban ɗaki kwanciya bacci gama sallah idan ka gama sallah ka karanta qul a'udhu bi rabbil falaq qul a'udhu bi rabbin nas ayatul kursi to duk mutumin da ke kan maka irin wannan insha Allah ta'ala ko yayi akan ka ba zai tasiri ba isa suka kana da abubuwa da yawa da zai kan maka ba shi kuma sani amma baya tasiri saboda me ka ɗauki matakin da ya kamata Allah madaukakin sarki ya kiyaye kuma Allah ya kiyaye to shi da muke bayani idan kuma an yayi tasiri akan kafa idan an riga an yayi tasiri akan ka shi da muka ce sai a ɗauki ɗaya daga cikin hanyoyi guda biyu ko dai idan an san wanda ya ɗin wanda yana da wahala a yanzu gaskiya a gane da wahala ƙwarai da gaske shi ne sai ka ɗau matakin da muka fa ambata satin da ya gabata shi ne sai mutum ya alola sai a samu ruwan ayyafa a kan wanda shi abin ya kama zai tashi insha Allah ta mafaɗi ga waɗanda ake wankewa satin da ya gabata abu na biyu idan ba a san waye ba to idan mara lafiyar namiji ne za ka iya dafa kansa ka dafa kansa haka ka karanta masa wa iya kadun lazina kafaru la yuzni qulaka bi absarihim lamma sami'u dhikra wa yaquluna innahu la majnun sannan ka karanta masa wadda kafirun min ahli kitabi la yurdunakum ba'da imanikum kuffaran hasadan min 'indi anfusihim ba'da ma ja'alna lahum al-haqq sannan ka karanta masa آية الكرسي وكلام تامس قل له قل والله أحد قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس وسورة الفاتحة أنت كلام تامس وأن إن شاء الله تعالى زي يكون أنت كما يدى ما لم يشك أمبتا waɗannan shi ne hanyoyin da ya kamata idan mutum abin ya riga ya kama shi za a yi idan kuma bai kama ka ba a tahsinat a shari'a waɗannan wanda muka ambata waɗannan abubuwa na tsaro wanda shari'a ce yadda da su shi mutum zai amfani da su hakkar na safa da na yamma da sauransu malai ce walkuma ita kuma alkuma malai ce bilha'il muhmala yadda ake karantawa shine da ha mara ɗugu ba ha ba kenan ba kuma ja ba almabmuma wacce take mai bamma walmimul muharraka da kuma mimun da take mai wasali almafuha wacce ake mata fata ma'ana al'umma kenan wata da kuma ta a ƙarshe al'umma haka ake faɗa ba al'umma ba kada ka sa shadda akan mimun ɗin الأمة الأمة هي هي هي سم الأقرب شيني دفن كناما ودك أبن بيك من دفن إيران سمت جيدة سورون شيني كتمت الأمة وقد سأل الصحابة الصحابة رضي الله عنهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الرقى قال يا صحابي سوى أن نبتلا أمن تسأل تبت أدريش كم بيع جمد الرقى توفيق تاويدا التي كانوا يفعلونها wanda suka kasance suna aikatawa fa qala lahum sai Allah kira da aminci tsara tabbata a gare shi ce musu a'ridu alayya liqakum ku bujuro min da irin ruqyar da kuke yi la ba'sa bir ruqya ma lam takun shirka babu ne ki ayi ruqya din da bata zanto shirka bane wannan hadisi ne mana isharar zuwa gare shi Allah kira da aminci tsara tabbata a gare shi farkon addinin musulunci ya same su da kuma mutum ya same su suna yin ruqa irin na jahiliya wanda ambaci sunayen aljanu da sauransu annabi hana su ruka shine ce inna ruka wa tama'im wa tiwala shirku yace da ruka wannan tafi da ake da tama'im layu da ake amfani da su a rataya da tiwala shirin da za a yi a sa namiji ya so mace kuma ta so namiji annabi yace gaba ɗaya su shirka kun ga annabi hana kenan ko to shine suka ce rasul aikun na narku fil jahiliya a lokacin jahiliya mun kasance mu muna yin irin wannan rukiya rasulullah kuma yanzu an ce haramun ce gashi kuma tana mana amfani ya za a kenan ya manzo Allah sai maza Allah ya ce a aribu alayya rukaku ku zo ku gaya min irin rukuyar da kuke yi maji sai suka suka gaya annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi suka gaya masa abubuwan da suke karantawa sai manzon Allah kira da aminci tsara tabbata a gare shi ga babu wani abu na shirka ko saban Allah a ciki babu shirka ko saban Allah a ciki shine sai ce la ba'asa bi rukuya babu laifi mutum ya yi tawaida ko ya dan uwansa tafi malam ta ku shirkan matsar ba ta kasance shirka to kun ga wannan umumin da aka yi cewa innar ruqa wata ma'ima wacce wala duk an haramta an haramta an haramta su aka ce shirka ne to a ciki annabi kira da amince sai tabbata a gare shi ya tsamu ne daga ciki a ruqa a fahimci abin da kyau da annabi ya ce innar ruqa wata ma'ima wacce wala tofi tawaida da laya da sihirin da za a yi a sa namiji ce mace dukkanin su shirka ne to suna nan a matsayin su na shirka dukkanin su shirka ne hatta wai daɗin gaba ɗaya to sai kuma nasi ya zo ya ce annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi ya ce babu tawaida ita tawaida in dai babu shirka a ciki za ta iya yi an fahimta to yanzu misali ita a ciwala da a tama'in su mun samu wani nasi shi ma da ya ce ban da su za a iya yi idan an fahimci abin da nake so na kai zuwa gare shi ita a roƙa musa mana sin da yake da ce ban da ita shi ne nasin da makaranta a aribu alayhi ruqaku la ba asabi ruqa malam ta kun shirka amma a ciwala shirin da za a yi namiji so mace wata ma'il da laya su ba a samu wani nasi da annabi ce ban da su so da haka su suna nan a matsayin su na me na shirka haye yake an fahimci abin kuwa yau ba shi ne abin da nake so in kai mu zuwa gare shi in dai nasi ya zo a game ce abu kaza gaba ɗaya an hana to dole ne ka ɗauke shi a matsayin gaba ɗayan su haramun ne kada ka yi shi aka samu wannan ya ce a cikin abubuwan nan da aka hana banda abu kaza to shi wannan abin abu kaza ɗin da aka ce banda shi shi kaɗai za ka ɗauke sauran sai ka ɗauke su a matsayin ne a matsayin su na shirka ta a matsayin su na haram to haka wannan nasi da ya kawo mana abubuwa guda uku sai cire guda ɗaya ce banda shi to yanzu abin da ake bin bashi shine mu je mu nemo nassin da ya ce at-tama'im laya za ka iya yin ka je ka nemo nassin da yake maka a tiwala sihirin da ya sa ka so mace za ka iya idan ka nemo nassi irin wannan to shi kenan sai ka shiga bada in ko babu ki sa na a matsayin sa na harama a matsayin kana musulmi sai ka daina sai ka guje su Allah ya sa alkhairi yawa to wannan shi ne nake so in kai mu zuwa gare shi malai cewa qadara annabi qadara annabi sallallahu alaihi wasallam wa ruqiya annabi kira da amince tsara tabbata a gare shi yayi ruqiya shi da kankansa wa ruqiya kuma shi ma an masa ruqiya ina fata ku in an fahimta ba abinda ba abinda ake nufi wannan wai aljani ne kama annabi kira da amince tsara tabbata a gare shi aka ne ruqiya ba in ku fahimci maganganu na baya yace aka ce tofi ko tawaida ba wai sai mutumin da aljani ya kama shi ake masa tawaida yace duk mutumin da ba shi da lafiya ka zo kai masa addu'a ka tofa masa kai masa ne kai masa ruqiya to annabi kira da amince tsara tabbata a gare shi yayi kuma shi ma an masa ga misali akwai a hadisi da imam ahmad ya fitar da shi daga sabon da ake ce masa ya'ala ibn marra ko ibn murra yake cewa akwai abubuwa guda uku da na kiyaye su masu ban mamaki daga annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi ce ɗaya daga cikin ya bada labari yace muna tafiya da ni da wasu sabai da annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi mun zuciya ta gefen hanya sai muka ga wata mata da ɗanta a zaune tana ganin annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi ta taso annabi yana ta abin hawa ya rasulullah wannan ɗan nawa yana cikin bala'i da masifa ba ma iya bacci saboda shekaru a kansa da sauran ta gama gaya wa annan tsira da amince tsara tabbata a gare shi matsalarsa sai manzon Allah tsira da amince tsara tabbata a gare shi yace a miko masa shi sai ɗaya daga cikin sabai ka yaron sai miƙa wa annan tsira da amince tsara tabbata a gare shi yadda hadisi ya nuna sai annan tsira da amince tsara tabbata a gare shi ya buɗe bakin yaron saboda ka sai ya masa tofi sau uku yace bismillah ana abdullahi ihsa aduwallah yace da sunan Allah ni bawan Allah ne bace daga jikinsa ya kai makiyin Allah sannan sai miƙa mata shi ya ce idan mun je mun dawo ki zo ki ba mu bayanin da yake faruwa a gare shi bayan sun je sun yi tafiya sun yi buƙatar sun dawo sai suka tarar da wannan mata tana jiran annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi da ɗan awaki guda uku a tattare da ita sai ya rasulullah wallahi tun da kai masa wannan abin bai ƙara jin wannan abin da yake ji ɗalin ya fita to dama shi shaɗanin ya isa annabi kira da amince tsara tabbata a gare shi kore shi ya dawo mu ne saboda tsoron Allah ya rauni in ka kore shi dan gobe sai sai sai ga sai ga ƙara dawo ayi rukiya wani sai wani wani sai ga rukiya sau 30 wallahi kullun aka shaɗanin sai ya tafi ya tafi kuma gobe sai ƙara dawo sai ƙara dawo to kai ma ka ka gyara tsakaninka da Allah akwai kisar Imam Ahmad dan Hanbal a khalifa a lokacin almutawakkil billah ya aiko imam ahmad cewa da Allah imam ahmad ya kawo agaji ga wata daga cikin bayi bayi mata sai kanu sun game ta ko da shi sai ta faɗi ta burburo haka imam ahmad a lokacin alula yake sai ya cire takalminsa sai ba wanda daga cikin mutanen sai ce gashi takalminsa kawai wallahi wannan kista ce sahihiya ta inganta ya bashi ya ce ka je ka ce injil imam ahmad ya bar jikinta idan ba haka ba za a mare shi za a dake shi da wani takalmi sau saba'in shi dan aiki sai ya tafi je zauna a daidai kan ita wannan yarinya ya ce mata imamu ahmad dan hanbal ya turo ne ya ce ki fita ka fita daga jikin wannan yarinya idan ba ka ba za a mare ka za a dake ka da wani takalmi sau saba'in ya ce sam alwafa'at sam alwafa'at na ji na bi zan fita ya ce ai imam ahmad da cewa ya kada mu ƙara zama a garin iraki wallahi ba za mu ƙara zama ba ta bakin yarinya shekarar ne ke magana ya ce li annahu ata Allah wa man ata Allah ata'ahu kullu shay yace saboda ya bi Allah dukkan wanda ya bi Allah komai ma sai ya bi shi idan kai wa Allah bai sai komai ne maka biyayya amma kaga mutane ka san bijire maka kowa ya ibanka ita ma ka duba alaƙa da Allah ko a gidanka ne ka bada umarni a saba maka ka bayar a saba maka sai daga cikin sabai abin da yake cewa ya ce ko da dabba su ce ya hau sai ga tana neman ta masa tuki ta kada su to sai duba an yaba wani abu yawa Allah madaukakin sarki mara kaba kuwa shi sai ya rabe shi akan dabbar sa idan ya shigi da ya gama ta sai masa abin da bai dace ba sai ga duk da aka shi ma akwai abin da yawa Allah shi sai Allah ya sallaka matar sa akan ina fata an fahimta to shi sa galibi masu rukiyar mu saboda galibi akwai rashin abin akwai rashin sanya Allah cikin abin kai tsaye sai ana kai ana kai da wala ka iya samu mutum biyar wanda ya ce ga kinan successfully aka kuma za a gane su an fita sai da an fita sai da ita wannan yarinya da Imam Ahmad dan Hanbali ya yi ko aljanna da ya fita sai gashi ta yi aure ta samu lafiya ta haifi yaya Imam Ahmad dan Hanbali yana mutuwa sai wannan aljanna ya dawo sai aka samu wani sai shi halifa ya ƙara tura wajen ɗaya daga cikin malamai a lokacin kuma masu wanda ake gaskiya da tsoron Allah mai suna abubakar almarwai da ya tura sai shi ma ya turo irin wannan ce aje a gaya wa shaɗan nan ya fita in ba ka ba su za su ƙafa wanda ya ƙudu da aka zo a gaya shaɗanin ta gaya wannan shaɗan a jini ta bakin yarinya sai ya ce ku zai gaya masa ba zan fita ba duk abin da zai yi ko zan fita da abin da zai yake shi ma imamu abin ai Allah ya bashi za maka bi sai wallahi ba zai fita to kun ga wato ruqiya kai tsaye tana da alaka da tsoron Allah ɗan uwa yanayin tsoron Allah ka yana da tasiri wajen fitar da shedan da yake saboda shedan na ba fa tsoron musulmi da uwa saboda na farko ya fi ka girman jiki ya fi ka ƙarfi sannan kai baka ganin shi kuma yana ganin yadda Allah ba shi dan tasiri da ƙarfi ya fita yayin shi dan kafin minti 30 kafin minti 20 sai je Saudiya ya wannan duk ba labari bane wallahi da gaske ne qala ifritun min al-jinni ana atika bi qabla an taquma min tafiyar wata daya tafiyar wata daya ko makama ko abin da ya faka yace zai zai je zai yi ta a cikin yini daya wasu malamai suka ce ma daga misali kama a ce daga hantsi ne daga safe ne zuwa hantsi ya zuwa kamar da safe kamar da azar ana tashi daga fadar ce to zan kawo maka wannan gadan daga lokacin da ake ganin zuwa kamar a tashi kamar ka ce cikin awa ɗaya ko abin da ya kama da tafiya wata ɗaya zai kawo to Allah ba su wannan karfin shi sa ba wai tsoron ka suke jiwa ga gawai mutum yana yana zagin aljini ya fitar dan ka wani a shan ke tura ko rukiya ke kuma na tura aljini a shan don saboda Allah an yi mare ka ba kai ka ba ka ganin sa ko ya fito ko ya ce ko kamar yadda kamar yadda wani ce zai fito daga jikinka ya dawo jikinka kaga da matsala to shi sa tsoron Allah ka shi shi yake da tasiri wajen fitar da aljini daga jikinka ba wai wannan magungunan da kake bayarwa bane ba kuma ayoyin ayoyin ka sai da tasiri amma da tsoron Allah ka kai to shi sa annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi ya kori wannan shedani daga jikin ita wannan jariya kuma ta kara komawa ba don uwa lokaci ya riga ya ƙure dole mu dakata ne insha Allah ta'ala gobe za mu dora daga inda muka dakata wa alaikum salam wa rahmatullah wanda ya ruƙiya ku to kun ji kun ji an yi haka a gidan da shi ma wanda wanda ya ruƙiya din aljan da ya je kawo dawo kuma sai kama shi to kai kanka baka kare kanka ba ka je za ka koro wani ka fara kare kanka tukunna fara kan ka shi sai duk masu karamba na rufe nan ku kiyaye abin nan ya fi turanci ƙwarai da gaske ƙwarai gaskiya ne gaskiya ne ai wato barin ba ku wani abu za ku ga duk mutumin da yake boka ne ya shahara boka ne galibi kamar yadda wahid abdullam abdullam abdullam bali yake faɗa cewa galibi duk mutumin da yake boka ne yana bokanci to ɗanan aljanin da yake sawa suna bauta ƙarshe kuma sai sun dawo sun shafi shi sai sun mashi tasiri a kansa ko su haukatar da matarsa ko ƴaƴansa alalla kalla ka wasu daga cikin ƴaƴansa ba su da hankali duk mutumin da yake boka ne jawa na ga shi rayuwa lami lafiya shi kadai sai ya taɓa shi sai ya shafi shi saboda wannan bautar da suke masa su ba daɗi suke ji saboda shi ka'ida shi boka babban boka aljani yake samu wanda yake isa da shi yake harka shi kuma wancan aljani yakan sa yaran sa ne su rinka yin aiki to ɗanan yaran su suke dawo kuma su rinka fitar da wancan boka abin da yake faruwa kenan galibi to shi haka shi ma mutumin da yake rukiya kada ka manta rukiyoyin da kake yi wani aljanin ka kona shi wani ka ji masa ciwo yana da baba yana da ɗaya da kaza iyalinsa su ce za su yi za su inci kami akan abin da kuma idan kai ba su maka ba su yi ayan to shi sai mutum ya taka ka tabbatar kana da kana da cikakkiyar kariya da ayon alqur'ani da addu'o'in annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi ayayanka da iyalinka ma dukkanin su ma an koya musu dukkanin su da zama lafiya Allah ya samu dace akwai wani shahararren mai irin wannan aikin kwanakin baya wani yake ban labari wallahi sai da aka sashi amali shahararre ne sosai ya shahara a garin yana irin wannan aiki wallahi sai da aka saki amai abin ya biyo masa shi wannan yana cewa assalamu alaikum rahmatullah malam menene bambancin doka da mai yin duba sannan menene hukuncin bin kowanne sallah bokanci da duba da abu ɗaya da abu ɗaya bokanci ƙoƙarin sanin gaibu shi ma duba kokarin sanin gaibu saboda ta duk kokarin itlaqil gaibu mutum ya tsinka yau abin da yake na gaibu wannan kuma kai tsaye a cikin addinin musulunci ce haramun ne haramun ne duk mutumin da ka tabbatar ba da zato ko shakka ba boka ne kuma ya san bokanci yake wannan bai halatta abin sallah ba duk mutumin da ka tabbatar boka ne ya san bokanci yake yi a fahimta ya san bokanci yake ba shakka kake yi ba ina fata fahimta ba zato kake ba yaqinan ka tabbatar to ba ya kamata a bi sallah ba ya kamata a bi sallah saboda galibi abin da na faɗa ka shine wato irin waɗannan maganganun idan da galibi za mu rinka karɓar su da bukakkun zuciya za su yi mana amfani wani da yake irin waɗannan abubuwan wallahi shi ne san bokanci yake shi ne san bokan teku kawai da wasu abubuwa ne an gaya mai su a dukkanin cewa idan ka kaza za ka kaza idan ka kaza shi sa yake yana yi kuma yana ɗan samun abinci ko abin da ya kama da amma ka ga idan da a cikin jikin wannan karatukan da ake yi haka kuma ya buɗe zuce sai karɓa kaga shi kenan sai mu tsira gaba sai mu tsira gaba amma idan mutum ya ce ai da sauransu shi ake atakin ko abin da ya kama da da sauransu kaga shi kenan da wala a samu gyara da wala a samu gyara wannan da shi ne a taƙaice Allah maɗaukakin sarki ya samu dace wa alaikum salam wa rahmatullah na'am na'am na'am to kuma yamma addu'a kenan to wannan babu laifi babu laifi tawassali da addu'ar bawan Allah na gari kenan wani bawan Allah ne da take tsammani akwai salaha ko nagarta a tattare da shi sai ka ce da Allah Allah gafarta malam a tiyama da addu'a ko kuma ina da bukatun iri kaza da kaza da kaza da Allah a tiyama da addu'a Allah ya biya mana bukatun shi sai ya taya ka taimaka nan shine na faɗa wancan karin cewa ba wai raga maza ka ɗauko ka so kanka tura masa baka ce malam ai mana addu'a kai kuma sai kuma je ka ce bana kai shi abin da zai maka mai maka taya ka je taya ka je amma kai ma za ka yi za ka yi na babu laifi babu laifi inda ba shan kanta maka yace sai ka kawo kaza ba kai ne kaga dama kace akar maka Allah ga wannan ga Allah ya mana addu'a to babu laifi ya ba babu laifi ya karba yace wannan insani ne kaga da kamata kai masa amma sharadin ne a ce za a yi yi maka addu'a amma sai ka kawo kaza da kaza to wannan kuma shine abin da yake wani abin da yake cikin da daban Allah ya samu da shi wanda da kata aka sai da lokaci kamar yaya to wannan ba shi da asali gaskiya kai kanka ai ba sai an ce maka ka karanta kaza adabi kaza ba yanzu misali kamar yadda na bayani wancan satin cewa za ka yi ɗaukar sautin fatiha kawai ka karanta ta idan ka karanta sai ka tawassuli da wannan karatun naka Allah biya maka wasan bukata ta amma a ce maka duk safar karanta kaza biyan maka karanta kaza da kaza karanta kaza wannan wai karanta wannan shari'a ce sabo shari'a ce aka karanta maka wai saka wannan akwai bukatar akwai bukatar nasi akwai bukatar nasi tunda shari'a ce haddade wani adadi sannan kuma da lokaci yana bukatar nasi wani saboda ka wannan ba shi da asali insha Allah ta'ala سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ولا حول ولا قوة إلا بالله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته